أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai tarin albarka na nabiyu rahma wallafar profesor Muhammadu Sani Umar Musa rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala a yau muna ranar litinin bakwai ga watan uh, watan goma ko zulqa'ada ko zulqa'ada watan sha ɗai na'am dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda hijiriya wanda shi ne biyar ko biyar ga watan biyar biyar ga watan biyar shekara dubu 2025 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gama kasar wannan shi zai kasance darasi na 27 ko ko da takwas a cikin wannan littafin idan ban manta ba satin da ya gabata muna cikin wannan babi na ghazwat badar babban yaƙi da aka yi a musulunci yaƙi na farko mai girma wanda aka yi a musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sunan ranar badar yawmal furqan yawmal taqal jam'an ranar rarrabe dan duma da dan kabewa ranar bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya ranar da aka yi yakin badar muna cikin bayanin yakin nan wancan lokaci ya taka mana burki yau insha Allah da iko Allah zan mu ci gaba da darasin fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dora muka abin da yake shine daidai zan mu tashi safa ta 121 ga masu littahi adadul musulmina wa adadul mushrikina a yakin nan musulmai nawa suka zo mushrikai nawa suka zo yakin nan malam yake ce maka faqad kana adadul muslimina 310 rajulan yakin nan ho a cikin shi musulmi kawai mutum 300 da wasu goma ne haka kusan a ce goma idan aka ce ma bid'a goma sha wani abu dai za a ce idan aka ce ma bida abu ne wanda yake tsakanin uku zuwa zuwa tara shine sai ya ce ma wa bida ashara kenan ya ce ma da goma sha wani abu su dai sun wuce sha uku amma kuma ba su kai ishirin ba kenan duk in ka ji an ce bida an gane ko a cikin wasu abu ne wanda ba su wuce ba daga uku zuwa tara ina bida ya zo a cikin ƙur'ani غلبت الروم في عدن في عدن العرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين نعم an gane ko kenan mutum musulmi 300 da sha wani abu ne 300 da sha wani abu an gane ko na'am li'annahum lan yazunnuha harban kama sabaka kalamu anhu saboda da za a tashi yakin na musulmi ba sai tunanin yaki ba za a annabi cewa masu dama su taso mu leka nan hawa suka ce a akwai dawakan mu akwai raƙun mu a wajen gari mu je mu doko sa annabi ya ce a wanda raƙumin shi yake nan gari shi zan mu je da shi wanda raƙumin shi bai gari ba sai ya sha doku ba hatta da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai yi zaton yaƙi ba nan yana daga cikin abin da zaka lura cewa wata aƙida rasulullah ma bai san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam an gane ko yana daga cikin ka ce annabi ya san gaibi kuskure ne Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya san gaibi rasulullah ya san abin da Allah ya turo a gaya mashi amma ka ce ai akwai lokacin da wani sha'iri yana zuga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa fina rasulullah ya alam ma fi gadin annabi ya ce kai ala rislika yake zuga shi yana a cikin mu akwai annabi ya san me za a yi gobe ya ce kai dakata ya ce wannan ka shiga inda ba hurumi na ba to shi yasa yanzu zaka gani kuma mutane suna tunanin yaba annabi sallallahu alaihi wasallam ne suke suna tunanin daman na harko sun zo sun sa sun sa ganga suna ta kide kide shi waka gane ka ziga annabi sallallahu alaihi wasallam ka mai zigi zigi sosai tatacce ba da hi hallada zaka iya samu amma ka kasa ganga kuma ka kai guluwi saboda ganga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mizmaru shaitan ne ƙaraurawar shaitan ce to yin shakai da kake neman lada kuma kana san yau abin da shaitan yake ciki sannan ka kai guluwi ka duba ka ga yadda suke ɗaukar annabi su kai shi matsayin Allah an gane ko a kullum mun zo nan muna bayani cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana son ka hudda kanka ka bar shi ka ce menene annabi mutum ne amma kuma wato ya yi kowa daraja kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya kaga ana mushi wahayi mithlukum saboda a duniya gaba ɗaya duk inda zaka kai annabi ba mutum ba rage mai daraja ne kai in kuma kace zaka daga shi daga darajar mutum ka ka wuce shi ka kai shura Allah saboda Allah subhanahu wataala da ya halitta gaba ɗaya sai ya ce walaqad karramna bani adama duka gaba ɗaya sai a karamta mu kai yanzu karan kanka kai mutum dan adam kai kwara ɗaya din nan mala'iku nawa aka sa suke maka hidima hidimar da suke maka mala'ikun da suke kula da gangan jikinka mala'ikun da suke protection ta ko musulmi ko kahiri akwai mala'ikun da suke maka hidima an gane ko to mala'ika hidima yake ma dan adam to in ka ce annabi mala'ika ne kayan mene ne kayan maido shi kasa an gane ko in ka ce mine ne to ina dai zaka dora shi an gane ko ina zaka dora shi eh mine ne cikin malaman namu Allah shi kanshi aka mashi tambaya malam Ahmadu ya ko aka ce mashi annabi da mala'ika wa yahi daraja yace annabi yace to ya kai mala'ika yake tashi annabi bai tashi ya ce da ubanka da hankaka wani hidaraja angule ce ko ya ce da ubanka da angulo ne hidaraja to Allah mana gafara wannan tsari ne na halitta ubangiji yanda ya ga dama yake yin shi mun fahimta ko amma rasulullah mutum ne wanda ya kowane mutum shi ne kawai point final ka ba kanka lahiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowane mutum daraja gaba daya alal itlaq azam khalqillah gaba daya ya yi kowane duk wani halitta da Allah ya yana gaban su ya yi su daraja shi ne zaka ba kanka lahiya an gane ko ta mu dawo darasin mu kan mai nisa ya ce ma kenan fakana nam wa kana salasatun yaqbuna rukuba al jamal mutum uku sai su hau mutum ɗari uku da yan kai ko sai mala ya ce ma wa ma'ahum sab'una jamalan mutum ɗari uku da yan kai suna da raƙumi ɗa saba'in an gane ko wa farsani kuma suna da dawakai guda biyu shi ka san yaƙi da doki a lokacin kama a ce kana da mai doki kamar mai sharde kwamba ne a yanzu ko kamar sharde kwamba ce yana saman doki zai shigo daman shi doki yana yaƙi kai kana yaƙi takobinka yana yaƙi saboda a ƙarfin doki in ya zo ya bangaji mutum ya kake ganin ta shi yasa an an zo rabo ma mai doki sai an hudda mai rabo na doki mai zaman kanshi an gane ko na'am doki ma yaki yake doki biyu raƙumi saba'in mutum ɗari uku da sha wani abu mun gane lissafin mummunai da suka hoto yaƙin badar su kuma ai ba da niyyar yaƙi suka hoto ba da an faɗa masu yaƙi ne da sai sai fi haka hotowa saboda zaburarsu da san wato isar da wato kalmar Allah wa kana kullu salasatin yaqbuna ar-rukub ala jabal mutum uku sai aka zo aka yi lissafa duk mutum uku za su haura kumi mahaɗi ta hiyar kilo 150 ci 150 kaga ta hiyar a kafa zai zata ba mutane wahala an gane ko ta hiyar kilo 150 zata ba mutane wahala a yi ta gaba daya a kafa to sai a ce to yanzu bari mu yi tahiya a yi kilo goma sai in sabka sai kai ka hau a yi goma sai ka sabka sai shi ya hau a yi goma uku uku ne uku uku a raƙumi uku uku a raƙumi haka ake tahiya haka suka yi wannan tahiyar tasu har suka isa sai malam ya ce ma fakana rasulullah fakana ma rasulullah ali bin abi talib wa murthat bin abi murthat al-ghanawi ko radiyallahu anhuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rabon da aka yi aka hada annabi da shi da ali da mursad ali da mursad da annabi su zasu dinga hawa raƙumi guda an gane ko faqala ali wa mursad li rasulullah ka duba kaga yanda suke sa annabi ali da mursad sai suka ce ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu namshi anka annabi mu an haɗa mu da kai amma mu zan mai tahiya a ƙafa kai ka haura kuminka ka yi ta tahiya har mu isa amma mu mun yahe maka a ƙafa zan mu dai an gane ko ai kaga a yanzu haka ma misali a ce kai an haɗa ka kai da wani babba malamin ka ko wani uban ka ko wani wane ne ai dai zaka dan shi nauyi ya sauko kuma kai ka hau a ce ya sauko sai ya tahiya a ƙafa kai kuma sai ka hau saman abin hawa kaga da nauyi a ce kai da babanka ne kawai da an yi tahiya ya sabko to bare rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance suka ce ma annab sallallahu alaihi wasallam mu san mai tahiya a kawa amma kai ka haura kuma mumin yahe ba fa qala lahumu annabi sai ya ce masu ku duba ku ga adalci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga yanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake da kula fa qala lahum ma antuma bi aqwa minni alal bashi kai ku saurara ku ba ku yi ni karhin tahiya ba annabi ya ce ba ku yi nuhu ƙarhin tahiya ba kuma ka duba ka ga lokacin da aka yi yakin badar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara ya kai kusan hamsin da hamsin da biyar lattija ɗan shekara kusan hamsin da biyar amma wai yana da shekara hamsin da biyar aliyu lokacin yana saurayi bai ma yi aure ba tun da lokacin aliyu bai yi aure ba a yakin badar hamsin da biyar amma Aliyu bai aure ba amma Aliyu yana ba da labari kaga zan mu gani a gaban rubama ya kawo Aliyu ai ka san yana cikin manya-manyan jarumai a lokacin jaruman samari yace wallahi ya ga ana yaki a zo a yi matsi su zo su laɓe bayan annabi saboda annabi shine gaba yana da hamsin da yan kai yake rarrabke mutane saboda annabi shaja shuja'a ne mai karhi ne yace ku sani ba ku yi ni karhin tahiya ba an gane ko wala ana bi aghna wala ana bi akhna anil ajar min kuma yace kuma ni ba ku yi san lada ba gane ko to ka duba annabi kai annabi yace ba a yi san lada ba yana kwadayin neman lada ko mun karamta shi kai mi zaka ce ka duba wai ladan nan dai ayi tahiyya kawai yace a ba ku yi san ladan ba wallahi ku zo yanda aka raba dole in sabka ku hauni ma in yi tahiyyar kasa kuma haka din aka yi har aka isa sai malam ya ce ma fayalahu min adalin wa musawa ka duba ka ga gwalgwadon adalcin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nuna anan ka duba ka ga yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nuna daidaito anan kawai daidaito ake sa a yi an gane ko ba a ce ba a ga bangaren malamai ga bangaren kaza a a kawai daidaito na ga mu yanzu na aka zo in rabo ne aka zo misali misali a zo rabo a nan a kawo wani abu za a raba a sai an yi a haɓa ba haka rami a ce a hudda na malamai a hudda a hudda kaga wata ta malam ya kwashe fara ta mutum goma ya yi kwana to ka duba yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake musawa tsakanin su da sahabbai wanda har sun faɗi wasu ya hima shi to kai malam wa ya ce ya hima da zaka kwashi wannan fara ɗin da yawa Allah mana gafara Allah mana gafara inda aka zo abu na jama'a ne to a kwatanta musawa a kwatanta adalci Allah ba mu ikon ne wa ya lahu min durusin amali ala tadhiya yace ka duba kaga iya karshen darasi na pratik akan sacrifice akan mutun yayi sacrifice komi wa tanafus fil ibtigha al ajr ka duba kaga yadda suke menene concurrence suke gaugawa kowa ne ma yake ya samu iya ladan da zai samu yanzu mun gani bangaren musulmai ko mutum nawa 300 da yan kai raƙumi 70 doki nawa doki biyu sai mu zo mala ya ce ma wa amma adadul mushrikina ya ce amman su kuma mushrikai akan wannan number ɗinsu fakana ƙurabatu alfirajil alfirajil su kuma presk sun kai mutum dubu kasan sun huto dubu da ɗari uku da ‘yan kai tun farko mushirkai lokacin da abu sufyan ya tura musu risala cewa ya tsira sai wasu fami banu adi ne ko sai suka shaye mutum ɗari uku da yanka suka ce to mu ha dukiyarmu muka je amsa yanzu dukiya ta tsira ina mu ina yaki da su ce ba ruwanmu da yaki ba ta shaye mu ba kawai suka shaye suka koma na abuja ya ce a wallahi sai an ji ya yi da tura su ya yi da zabura su sai da haka zo to wanda suka iso din su ne dubu kusan dubu mutum kusan dubu ne suka zo an gane ko a cikin dubun nan bala ya ce ma wa ma'ahum alqiyanu yadribna fi dufufi suna tare da 'yan mata maraya wanda suna kiɗin ganga suna masarawa suna ba su moral eh moral ake cewa ko ana ziga su 'yan mata sun yi shiga na iskanci na sai atiran attention ɗinsu sai exitansu suna jansu suna ziga su suna ƙara kasan kasan namiji in kana son ka yi fiye namiji ture mai mace illa man rahimar rabbuk wallahi turo ma namiji da mace kana son kai fiye jan shi in ya sha bangaren mace turo shi a zashi wurin kuɗi to wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai muwafaka ya tsere ma sharrin mata da kuɗi to wallahi ya gode ma Allah saboda duk inda kake son a yi kasan mutum tana ake kasan shi ka duba annabi yusuf alaihi salam Allah me yace mana walaqad hammat bihi wa hamma biha sai Allah ya ce ma laula an ra'a burhana rabbi ka duba haka ga annaban Allah to su sai matan nan suke zuwa suna raye-raye suna bugun ganga suna kidi suna masu kwarkwasa an gane ko wa yaqnina bil hija'il muslimin kuma suke waka suke mi suke zambo suke wa musulmai zambo an gane ko suna kwarkwasa suna waka suna ma musulmai zambo an gane ko sai malam ya ce ma falku watan ghairu mutakafi'atan wannan karhin guda biyu le force ba su zama ego ba mutum 300 da yan kai ga mutum kusan dubu duk mutum daya nawa a duk mutum daya a mutum uku eh shine proverb na adashi Hausa suka ce menene sarkin yawa yayi sarkin karhi kaga sai malam ya ce ma in ka lura eh karhi bai zo dai ba an gane ko falkuwata ne wannan karhin guda biyu khairan mutakafi a daini ba zo ba tsare kun juna ba ne lafil adad ya ce nombar ɗinsu na harko ba ɗaya ba ne ba wala fil udda sannan a tanadin da suka yi mun tsallake nan ya ce ma mutum kusan dubu ma'ahun masu duba littafi ku dinga duba kan musallaki mi a tani farsa suna tare da mi da wakai dubu biyu musulmai doki nawa gare dokai 200 afwan 200 musulmai doki nawa gare su doki biyu su kuma suna da nawa 200 an gane ko shine yace la fil adad wala fil udda a adadin nasu ba dai bane ba eh bi ake ce mishi tanadin nasu shirin ba dai bane ba wannan yan dawakan da 200 ka turo su suna iya idawa da a ƙarfi suna iya idawa da mi da mutum 300 saboda duk mutum da doki shine kamar da nace baku kamar mutum ne da shar da kumba saboda in yazo dokin ma doki ya bugi mutum da kirfin shi kake gani ya fada shi kai kana yaki doki kai na yaki haka ne yakin doki an aka ce kana tare doki ai ƙarfi gare ni so doki 200 ai yana iya yi da 300 bare kuma ga wasu can an gane ko lafil adadi mala yace ma a adadin sai hikarhin su wala fil udda a tanadin ma preparative yadda suka yi zo a shirye sun yi ƙarfinsu wala Allah hada huwa alladhi ja'ala ba'du sahaba mala yace ma watakila wannan shine yasa wasu sahabbai la yaraw laqatal mushrikeen sai suka ga bai kamata ba a yakin nan dole ne a ran dan adam ya gani kawai babu babu ba eh ba tinta eh mana ba tinta wasu sahabbai sai suka ga kai bai kamata ba mu ga menene mu hada da mushrikan da ka a yakin nan shine Allah ya ce musu Allah yake faɗi a Qur'ani cikin suratul Anfali aya 5-6 kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi kamar yanda ubangijinka ya huddo ka daga gidanka da gaskiya ka fito shi yasa muke maimaitawa Allah ya faɗi da gaskiya ya fito don haka duk wanda ya ce ma rasulullah ya hoto ne don ya kwace dukiya Allah ya faɗa mana da gaskiya shi ya hoto ba don ya kwace du- ba wani ta'addanci ba ne ya hoto ko wani eh, tara hanya da gaskiya shi ya hoto dukiyar shi ya zo amsa Allah ne ya faɗi ya ce kama akhrajaka rabbuka min min baitika bil haqqi ya fiddo ka daga gidanka da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun alhali wasu jama'a daga cikin mu'minai ba su so a yi wannan ba suna ɗan ƙin haɗuwa da wannan abokan gaba yujadilunaka bil haqqi yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana lahu ba'da ma tabayyana suna ma jayayya a cikin gaskiya bayan ya bayyana gare su ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun kamar ana conduit din su zuwa wurin mutuwa alhali suna gani kaga ai a kwalwarka a kwalwarka ku 300 a ce za ku je yaki da mutum dubu kaga ai a kwalwarka cewa za kai kai wannan ba kawai mutuwa ce za ka yi example a hankalce example da magaram misali da magaram sai mu ce zan bi yaki da amurka yau da magaram ban ce muku nijar ba ba eh da kano ma ko to mu gwada da kano da magaram da kano a yanzu a ce kawai a zo za a yi yaki yan da magaram dukanmu da yan kano ya kake gani dandan dandan nan an ce mutanen kano kada sai na nijar duka ko duka na nijar toyo kaga ai a hankalce sai yi karhin mu eh a hankalce shine ka'annahum na'am ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun kamar dai an zo an yi kwanjiyar din su zuwa mutuwa su ce za a kai yanzu da an ce zan mota yaki ai ka san mutuwa mu ce za a kai mu a zahiri dai eh a zahiri malam sai ya ce ma durusun wa ibar darasuka da zaka doka da lura da zaka yi laqad kana fi dhalika ibratun azima wa hikmatun baliga a cikin wannan akwai lura da zaka yi mai girma da hikima ta ƙarshe falhaku huwal aqwa kullun ka sani ita gaskiya ita ce mai karhi duk yanda ake ciki kelkan suwa la situation kelkan suwa alfa kil play who kil ne kawai ka tsaya kan gaskiyarka kawai saka huta in mi za a yi ka tsaya kan gaskiyarka gaskiya ita ce mai karhi wa ahaduhum wa ahaduhumul ghalibun sannan su masu gaskiya kullun su za su samu nasara wannan alkawari ne an gane ko na'am idza saru fi tariqin wastaqamu ala manhajihi in suka kama hanya kana kan gaskiya ka kama hanya kuma ka tsaya akan mi manhajinka na gaskiya kullun kai zaka ci nasara wa in qalla adaduhum ko mun karamtun ku ko ku yan kadan ne in dai kuna kan gaskiya to ku jure a yi maku a zage ku a tsokane ku a yi ne kawai in kuna kan gaskiya kun san gaskiya ce ku jure ko mun karamta ku an gane ko wa uddatuhum ko mun tanadu ku ko da ku da wani tanadi ku jure kan gaskiya an gane ko resistance inda kuna da gaskiya sai kun yi nasara wannan alkawari ne qala subhanahu wa ta'ala Allah yake fadi wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun kaga duk wanda ya jibinta al'amarin shi ga Allah da manzon shi ya jibinta al'amarin shi ga wanda suka yi imani to ka sani rindunar Allah ka sani ɗan fartin Allah wannan humul ghalibun su ne suke samun nasara Allah yake faɗa mana a cikin suratul safat wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalina innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun ai hakikan kalmar mu ta riga ta gabata ga bayin mu ma'aika su tabbas su za a ba nasara innahum lahumul mansurun su ne masu cin nasara wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce lalle rundunar mu su ne su ne za su ci nasara an gane ko ala sabil misal ka duba yanzu in ka duba bayan Allah da ake kashewa a ina a Palestine misali to ya kake ganin yakin da zai zo na ƙarshen duniya sai ba Yahudi ya koyi gaba ice ya magana ya ce zo ga wani ba Yahudi wannan hataman alƙawarin Allah ne kawai kai dai kai sumudi kan gaskiya haka wa qala jalla sha'anhu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabi harridul mu'minina 'ala alqital ya kai wannan annabi ka zaburar da mu'minai ka kudaitar da mu'minai akan su tashi su fita yaki in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn Allah ya masa alƙawari in dai a cikin ku akwai mutum 20 wanda suke masu juriya masu hakuri to 20 din nan su kasa da mutum nawa 200 su ci galaba kan shi kenan duk mutum ɗaya zai yi mi zai karya mutum nawa mutum goma ƙarhin imani kenan na'am wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan da akwai mutum ɗari a cikin ku zan ci mutum dubu to yanzu mutum dubu ne suka zo muku kuma ɗari uku ya kake gani an gama min alladhina kafaru bi annahum qauman la yafqahun za su ci galaban mutum dubu daga cikin wanda suka kafirce saboda su ne wato mutanen da basu basu fahimta komai wato anan ka gane shi karhin imani karhin imani yafi kowane karhi karhin imani da juriya ta gaskiya mun ga labarin bilal ka duba bilal yana daga cikin bayu wanda ake ganin ragwagin bayu amma da ya musulunta sai da ya ba kowa wahala azabar da bilal ya siporte manya-manyan bayu ma ba kowa ba zai iya siportar shi saboda ƙarfin imani shi yasa ko gobe yau imani ya shiga ya rastahu a zuciyarka yadda su a zuciyarka ya gamra su yadda ya kamata wallahi zaka samu ƙarfi na afrontan kelkan swale defi kuma ka wuce shi cikin ikon Allah kawai kai imani da Allah ka kwantar da hankalinka duk wata matsala ta rayuwa da kake ganin ta mai da imani ga Allah kasancewa Allah yana nan Allah kuma bai tuzartar da kai an gane ko to ko menene wallahi sai kaga bayan shi wannan haka take alƙawari ne na Allah an gane ko Allah ya ci gaba da cewa al'ana al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa a yanzu kuma Allah ya sassauta muku ya san akwai rauni a cikin ku fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn a cikin ku an samu mutum 100 masu hakuri za su ci galaban mutum 200 wa in yakum minkum alfun alfun yaghlibu alfayn bi iznillah Allah yace da iznin Allah in dai kuna da hakuri in ku 200 in ku dubu ne za ku ci dubu biyu kenan duk mumini ɗaya yayi karhin kahuri biyu duk mumini ɗaya yayi karhin kahuri biyu an gane ko wallahu ma asabire Allah abin da yake so Allah yana tare da masu haƙuri kawai ka yi haƙuri ka yi resist ka yi juriya shikenan insha Allah Allah ya ci gaba da cewa kam min fi'atin qalilatin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah wallahu ma asabirin so diyawa so nawa aka samu wasu ƴan jama'a ƴan kaɗan suka ci galaba akan wasu jama'a diyawa ka sani Allah yana tare da ni Allah yana tare da masu haƙuri kullum ana kwatanta ma haƙurin ne in kai haƙuri ka jure ka riƙe gaskiya duk ibtila'in da ka shiga rayuwa sai ka sha shi sai ka dame shi ka shanye so nawa fi'atan qalila wata jama'a ɗan kaɗan suka ci fi'atan kathira suka ci jama'a da yawa suka mamaye su an gane ko bi iznillah da iznin ubangiji Allah yana tare da masu haƙuri ka ɗauki misali misali ka ɗauki misalin da a sunna ina ne bata mamaye ba yanzu kaga alhamdulillah amma ka doki misalin da'awar sunna an ka doka nan da shekara wata hamsin ta baya ko ko arba'in ma zaka ce ishirin ma uwayenmu sun ci wahala sun ci wahala ba su isa ba su zo su aje mikro ko menene su yi wa'azi haka yadda hankali kwance in suka faɗi gaskiya ba abin da yake faruwa amma da yake sun jure sun zage sun zabure ta tabbata ko ina yanzu muna cin ta a ɗasha a ɗasha ɗaya mana yanzu wa kake shakka sai dai in ka samu na huci Allah mana gafara malam ya ci gaba da ce ma a darasi na biyu da zaka doka fal ibra fil mizan fi mizanillah bi muwafaqatil haqqi wal istiqama alayhi wa nusratihi shi abin da zaka gane a ma'aunin Allah subhanahu wataala yana yi ma gaskiya ga makatar an gane ko an gane ko sannan ya tsaye da gaskiya sannan kuma Allah ya taimaka ma gaskiya wa nusru wa nasratihi wa hadha huwa al-asl wannan shine akan asali ma'a bazal wusa'i fil isti'dad al-madi wal akhdh bil asbab sannan kai ne gaskiya ko ba a ce ba shikenan Allah ya ce ya doki garanti zai kara komi shikenan kawai kace Allah ya iya ka zamna kai tawakkul wanda ba a so ka san ka ce a mu muna kan gaskiya kawai Allah zai iya a'a sai ka doki al-akhdh bil asbab sai ka doki menene sababi fala sai ka ɗauki sabubba wanda zaka rike wannan gaskiyar taka ta ya za a yi ta ya za a yi wani sahabi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga masallaci ya ce annabi ga raƙumi na in bar shi in dogara ga Allah ya shiga masallaci ko in ɗaure shi annabi ya ce ɗaure shi sai ka dogara ga Allah wannan sababi ne ka ɗauka an gane ko misali daban mu da lahiya muke zuwa wurin likita likita ke warkar da mu sai fulla ku ke warkar da mu ku sababi ne Allah ya dora ku an gane ko misali muna bukatar kaza sababi Allah ya dora su su ba mu maganin da ya dace Allah shine mai warkarwa kenan a rayuwa dole ka doki sabubba inna samaa la tumtir zahaban wala fitta an ce arzikin ka duk inda yake bakka mutuwa sai ka cinye shi an gane ko to amma shikenan shi ya zamna shikenan daki kawai arziki zo tunda dai nawa dai ne ya isko ne a'a sama batta ruwan zinariya batta ruwan azurfa annab sallallahu alaihi wasallam kasuwanci yake to kai wane ne kai wa qalu ma li hadha rasul wai shi wannan wani irin manzo ne suka ce ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq muga ya ce shi Allah ya aiko shi kuma wai ya dinga cin abinci kuma ya dinga zuwa kasuwa yana kasuwanci sababi ne dole ka kama sababi sai ka bar ma Allah komai wannan Allah shi zai shi zai yi shi abin da yake baya an gane ko yace shine yace ma kana da gaskiya amma sai kai tanadi ka kama sababi kai tanadi kama da kyau almashru'a wanda suka tabbata a shari'a kakka sauka daga layi an gane ko kakka sauka daga layi misali an ce kai kasuwa ita ce sababi ko ka ce a baka layin kasuwa ka ka sauka daga layi ka sauka daga layi ina aka yi wata layin kasuwa aka ce wani ya zo ya sanya 'yan naira biyar biyar a cikin laya ya naɗe ya yi ta rantsuwa da ƙur'ani ya yi ta dawo ƙur'ani ya ce wannan laya duk inda ka ashe ta akwai kuɗi an gane ko duk inda ka ashe ta kawai akwai kuɗi ya dinga sai da ta da tsada 'yan kasuwa suka dinga saya yau duk inda ka ashe ta naira biyar ba kuɗi bace ta ciki yau yau da nesa akan haka Allah mana gafara wannan kama sababin Allah subhanahu wataala sai ya ce mana wa aidu lahum mustata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu نعم ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم Allah ya ce ku masu tanadi iya gwargwadon iyawarku abinda kuke iyawa na tanadi mastatatu min kuwa duk wani na ƙarhi da kuke gani ku masu tanadin ƙarhi ku tura a je a doki sojawa a doki polisai a doki garda a doki kowa sosai wa min ribatil khair Allah ya ce ku tanadi wani madaura na dawakai tun da dawakai mine ne su ma kayan yaki ne an gane ko kuma yanzu sai mu ce ku je a so shar da kwamba a auto tule zatu bindigogi da kartushai da mine ne duka a kasu Allah ya ce dan me turhibu na bihi adu Allah saboda ku tsoratar da makiya Allah an gane ko kasan yana daga cikin system din yaki ka huddo kayan yakin ka a huddo su mara iyaka to wannan yana hana abokin gaba ya isko ka in ya san ƙarhinka shi ne ka musu tanadi Allah ya ce za ku dinga tsoratar da makiyan Allah sannan ku tsoratar da makiyanku su makiyan Allah makiyanku ne sannan bayan su da kuka sani akwai wasu wanda ba ku san su ba Allah ya san su to ku yi tanadin kayan yaƙi ku shirya ku tanada ku aje su don ku tsoratar da su an gane ko na'am malam ya ci gaba da cewa abu na uku wa'adullahi la yukhlifu la yukhlif wa nasruhu la yarud alkawarin da Allah ya Allah bai saba shi nasarar da Allah ya niyya Allah bai mai data wa biyadihi maqalibul umur a hannun shi ne yake caccanza al'amurra yake jujjuya su yanda ya ga dama wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz al-hajj Allah ya ce Allah tabbas wannan lamun lamun kasamce ramun rantsuwa wallahi Allah zai ba nasarar wanda ya wanda ya taimaki addinin Allah Allah sai ya bashi nasara in dai ka taimaki addinin Allah to a rayuwarka ba za ka gani ba daidai ba ka taimaki addinin Allah shi yasa kullum muna bada misali kalka kuskura ko da wasa kaga ana wani aikin addini har a zo a ida shi babu kai a ciki kuskure ne ka kyautata niyyar ka komin karamcin taimakawa sa a taimaka a tai aka ce za a wa'azi sanya ko biye gare ka sanya a tai da ita ana gina masallaci sanya ko biyan ka a gina ana watsa addini sai ya ko biyan ka atai da shi ana kawai kakka bari a yaki addini babu kai an gane ko to Allah yana taimaka ma masu taimaka ma addinin shi saboda shi Allah mai ƙarfi ne mabuwayi an gane ko Allah ya ci gaba da cewa kuma cikin suratu Muhammad aya ta bakwai ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda ku imani ku sani wallahi kuka taimaka ma addinin Allah Allah zai taimaka muku sannan ya tabbatar da digadigen ku akan ƙasa an gane ku ka taimaka ma addinin Allah Allah zai taimaka ma sannan kuma ya tsaye ya sa ka tsaya da kanka da kaji ana gilgilwa baka taimaka ma addinin Allah ba a taimaka ma addinin Allah komin ya yake in kuma Allah ya barka anan wallahi ya tabbatar da kai a lahira an gane ko a lahira za ka tsaya da ƙahonka ka tashi kana alfahari an gane ko ka tashi ka waiwaya ka ganka ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah mu tashi mu waiwaya mu ga annabin mu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi muna zaune da shi ƙarƙashin inuwa al'arshi a tashi a ce ku tashi ku shiga aljanna Allah nuna mana na'am mala yace Allahumma ja'alna min ansar dinik Allah ka sanya mu cikin masu taimaka mu addininka almustaqimina alaihi wanda zasu tsaya tsayin daka akan addinin nan naka adda'ina ilaihi mu tsaya kuma mu ci gaba da kira zuwa addinin nan naka da karatu a cikin addinin naka wal mujahidina fi sabilihi masu jihadi a cikin hanyar wannan addinin naka ya Allah hatta nalqaka Allah har lokacin da zan mu iske karkatar da mu daga wannan hanya wadda take mai kakka awwa anta radin anna Allah kuma ka hammuje kuma kai kana ka yarda da mu Allah kaga wannan addu'a ta yi dadi sai as'ila lil muraja'a mala yace tambayoyin da za a ma na muraja'a a cikin wannan darasin da muka yi kama adadul muslimin musulmi nawa ne kam farsan wa ba'iran kanat ma'ahum doki nawa gare su ragumi nawa gare su tambaya ta bi kama adadin mushrike mushrike nawa ne kam adadu kam adadu ma ma'ahum min al-fars da wakai nawa gare su mushrike madarsul mustafadu min haza wani darasi ka doka a cikin wannan darasin to wannan darasi ya kare sai darasi na gaba malin yace ma'a awwal liqa ko in ce fas din nan ta kare a cikin badar din har yanzu cikin yakin badar din ne muke ma'a awwal liqa fi hadhihi al-ghazwa wa hiya mubaraza baina baitaini min quraish baitul iman wal huda wa baitul kufri wad dalal ya aka aka fara yakin yace abu na farko da aka fara cikin wannan yakin na badar mubaraza akai me mubaraza eh za a ce mashi hoto na hoto ko mi a mubaraza dai a ce auna karfi ko menene ita kalmar mubaraza in aka ce mubaraza da larabci hutu wadda babu koma ta inda aka hutu an gane ko kamar misali yanzu da mai risala sai ya ce wa abrazahu ila rizqihi sai Allah ya hudo dan adam zuwa tausasawa shi kaga ai an hudo ka ina kai ina koma ta nan ta inda aka hudo ka shikenan zarar bulu kenan mubaraza to ita mubaraza sai aka dora ma kalmar mubaraza a wurin yaki in muka hudo zan a zo ka a fara yaki a auna ƙarfi sai ka hudo in hudo alhassabi yadda ake so ka a takule ɗin nan a yi yaki strategic demonstration yauwa a resume demonstration da zaci a yi yaki a tada a yi ana wannan ko in kuna ina yan armar siyo eh a kwamba da ake yi a hudo a gani to shi ne sai a hudo mu ce ku hudo biyar mu hudo biyar ku hudo ɗaya mu hudo ɗaya kuna can muna can kawai eh bala ku huddo a daidaita ideal kana can muna can muna kallo sai mu tura namu kuma duk wanda ya je ya je da niyya ko in kashe ko in mutu haka mubaraza take shi yasa mubaraza sai jarumi da karshe yake da an gane ko shi yasa an zo mubaraza in kai wani marora marora ne irin kayan labalaba baka huta saboda kai ka san kawai ce an turlabi ulama kashe a kashe ka ne ko ka kashe damun ba a dawowa in kaga ka dawo kun kashi sannan a lokacin da aka huda mubaraza mutum biyar in wannan hudun suka kashe na kai kadai kai saura ka kashe nasu ci gaba za a yi su hudun kwantar kai eh kawai dole sai dai me ake cewa in aka kashe wanda ya zo final su dawo ba san ko mun gane ba yanzu mun huto mu biyar su ma sun huto su biyar sai ya kasance su sai suka kashe muka kashe hudunsu saura mutum daya shi kuma ya kashe namu mu kuma mu hudu muka yi saura ya kenan shi kenan ya kashe namu ya koma gida a kuma sai mu zo mu ci gaba da kai mu gani ya ne duka muna iya wadda dama kuma muna iya wannan da suka huto ko mu koma ne ko mu wannan ko mu jira ba ko mai yan na ala hasan idan shi ya samu farasa kawai in ka fito kakkasa zaka koma eh kakkasa kawai zaka koma kawai ana sa a gwada karfi ne an yi tadhiya ne an yi overture kwala overture official an yi budin yaki to yakin da za a hara sai aka ce za a yi mubaraza tsakanin gida biyu na quraish sai aka ce quraisha za a yi tunda ai ka gani a yan madina akwai wanda ba quraisha ba an gane ko suka ce quraishawa za a yi da gida na wato imani da da wannan shiriya da kuma gida na kafirci da dalala kenan kotai musulmi da kotan kafirai manam mala ya ce ma fabada an kutila fabada an kutila awwali wa qudin fil ma'araka wa awwalu shararatin fiha wa huwa ana fara sai aka kashe mutum na farko ko wanda shine mafi sharri a cikin ma'araka shine Usaid bin Abdul Asad al-Makhzumi alladhi aqsama an yadida al-ma'a alladhi inda al-muslimin wa yashrabu kan yazo cewa wallahi sai ya kwarara ruwan musulmai duka ya shanye shi ya zubda sa kas to shi aka fara kashewa sai aka hudo mai Asadullah Hamza zakin Allah ba aka koro mai zakin Allah Hamza ammun annabi sallallahu alaihi wasallam kasa Hamza karshen komandan ne saboda shi Hamza tun lokacin jahiliya in ya dawo dama irin wannan mahorautan ne na ƙarshe in ya dawo tsoron sa ake a cikin garin ma tsoron sa ake Hamza ya taɓa zuwa ya mammari Abu Jahl Abu Jahl ya kasa magana kaga duk yadda Abu Jahl yake dan iska characterize ko Hamza ya mammare shi ya kasa magana duk zalimcin Abu Jahl da aka yi magana cewa a ni na fara zagin ni na fara zagin dan shi haka ne ko shi kuma ya ga maza da ai eh mana kai ma ka sa akwai hodan da in ka gani ka san ya hi karhe ka kawai ayi zaman lahiya ayi zaman lahiya to Hamza kenan shine Asadullah zakin Allah Hamza bin Abdul Muttalib Hamza da Abdul Muttalib ya kashe shi ba da zalika bayan haka ai da wannan kharaja utba bin rabi'a utba dan rabi'a shi utba bin rabi'a tunda za a fito yaki da aka ce a koma sai abu jahal sai utba ya ce masu ban mu bukatar yakin nan ƴan uwanmu ne zan mu je mu kashi menene muke bukata da wannan yakin bayan dukiyar mu ta tsira mu koma mana an gane ko mu koma ce ban mu bukatar wanda yake to ai a shine aka ce annabi da ya sun kayo shi a raƙumi sai ya ce wancan na saman raƙumin da sai bi shawarar shi da sun sha kaga ai kan a zo annabi tun ya san shawarar da suka yi sai yake gwada mu utuba kai kawai ka tsuha ka zama rago tsuha ya maida ka rago matsoraci kaza kaza to ka san jarumi a ce ya zama rago yace ni Allah kai mu gobe ni zan gaya ba waye rago ana cewa mubaraza utuba ya fito yana huduwa ya hudo dan uwan shi ya hudo dan shi kuma yace mu gara goni da ku ka duba ka gani wata jarumta ya hudo ya hudo dan shi ya hudowa kanan shi fami duka saboda an ce mai rago ne yayi zuciyar nan utuba bin rabi'a ya huto ya shigo tsaka ya huto da dan uwan shi wanda ake ce mai shaiba bin rabi'a ya huto da ɗan shi walid bin utuba da suka zo fasala minasaf suka huto tsakiya suka huto daga cikin tsaron yakin sun zo tsaka an gane ko wada al-musulmi na ilal mubaraza suka ce ma musulmai ku huto a yi huto na huto daman kasan daga nesa ake kuga ce ku huto mana wanda zan bi mubaraza fakharaja salasa nafrin min al-ansar sai wasu mutane daga cikin ansar suka zabura suka fito mataimaka ai mun ga ansar dar sun bayan da suka kwatanta ma annabi yanda za su kama mashi a darasin da ya wuce ko da annabi ya ta tambaye su shawara mu je yaki yana tsoron ansar su sha da baya su ce ai mu ya kare kada muka ce zan bai a gidan mu muka ce to sai suka zabura suka fito faqalu lahum da suka fito sai su utuba suka ce musu man antum suwaye ku qalu rahatun min al-ansar suka ce to wasu jama'a ne daga cikin mutanen Madina qalu malana bikum min haja suka mu ban mu bukatar ku mi zan mai da ku da ku muke adawa mu ba da ku ba muke adawa dama shi Abu Jahal da ana zuwa cewa yake Allahumma aqti rahman Allah duk wata zumunta ka yanke ta tsakaninmu da su sun manada munadiyan sai daga cikin su sai wani ya kira cikin su su utuba da sheba da walid ya ce ya muhammad kasan su basu kawai ya muhammad farata ɗaya suke ce mai ya kai muhammad basu cewa annabi akhrij lana akfa'an min qaumina ka huddo mana tsare ku daga cikin mutanen kasan su suna da wannan abin kamar a ce wani bai kai girman kabilan wani ba kabilan wance ba ta kai girman kabilan wance ba a a to ka huddo mu tsare kun kabilan quraishawa irin mu wanda ai a lokacin larabawa a larabawa gaba ɗaya har yanzu ƙuraishawa su ne a gaba an gane ko tana da cikin manya-manya har yanzu suna da cikin ƙuraishawa ce domin tsare kunmu da su zan mu yi an gane ko min qaumina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qum ya ubaida bin harith bin harith ubaida dan harith tashi qum ya hamza annabi ya ce hamza tashi qum ya ali ali tashi kaga annabi ma sai hudowa ammun shi da kuzan din shi an gane ko yahudu uncle din shi da kuzan din shi wa kana asannul qawm fa baraza al ubayda shi ubayda sai yayi mubaraza da wa utba wa kana asannul qawm ubayda da utba sai hi kowa shekaru a lokacin sai aka kwatsa su ubayda da utba su je sa'annu ne ku je ku yaki shunan ku eh sai hi kowa shekaru daman probably man tare aka yi yaranta kuma girma ya zo tare نعم Otba bin Rabi'a wa baraza Hamza Shaiba Hamza shi ma da yake shine dan wannan din dan latije latije sai mu baraza da Shaiba kanan Utba mun gane ko sai mu baraza da kanan shi kuma Ali da yake yaro ne sai mu baraza da dan mun gane ko lokacin Ali radiyallahu anhu saurayi ne sai suka yi mubaraza bala yace maka fa amma Hamza falam yamha ala Shaiba shi hamza dama an san shi bai ma dakata ba ga a ce mi fafafaf ya buge shi ba ya kare da shi daman da aka hudu su suka tambaya su wane ne ya ce hamza ne da aliyu da wannan ya ce daidai wa daidai kenan in mun kashe ƙurai shawa ne in kun kashe mu ƙurai shawa ne amma a ce wani can kabila karama ta kashe da bai suke kwatanta ba su ji daɗi ba to hamza ana harawa bai jima ba kawai hamza daman shi zahin nama gare shi kawai ya kashe shi ana nan shi ma Ali bai jima ba dama Ali shi ma ya kashe shi to abin da ya jima na wato Ubaida da Utuba su ne Latijawa sai suka jima tunda yakin Latijawa akwai dan dubara akwai dan kuma ana jima sai suka kashe sai suka sauki juna nau amma to anan Utuba sai ya so ya koma gida bayan ya ji Hamza sai ya zo ya tare shi Ali ya tare gaba Hamza ya tare baya Hamza yi da kai shi sannan sai suka ɗauki wa suka ɗauki ubaida suka koma da shi an gane ko kamar mutuwar kasko suka so su yi amma su Hamza suka yi da sashi to ai yana daga cikin abin da ya sa Hindu ta shi haushin wa Hamza ai Utuba babanta ne mun gane ko Shaiba kuma kanin babanta dama Hamza shi ya kashe wa kanin babanta kuma yazo ya kashe babanta dama dama shi Ali ai danta ne ya kashe dan danwa kananta ne afwan ya kashe kananta ne ya kashe to shi yasa ta doki alwashi kan Hamza ya kashe mata mutun nawa mutun biyu da uba da kanan uba kaga ai ta shi ciwo abin abin abin da yawa menene ga Hausa suka ce shege da hauka ko abin da yawa Allah rufa mana asiri na'am to kaga yanda aka yi wannan yakin sai suka yi da sashi baitani min ƙuraishin bainahuma ƙurba wa ƙaraba gida biyu na ƙuraishawa tsakaninsu akwai mi ‘yan uwantaka ta jini kuma ta kusa ‘yan uwa ne ta jini kuma ta kusa ba nisa ba su kai tsakaninsu ba ka gane ko fashta hada alai nam ƙuraba walakin lamaka na laha izalam ta ƙumsilatun silatul iman billahi wa rasuli sai dai wannan ‘yan uwantakan batta aiki in dai babu ‘yan wantaka ta Allah da manzan shi. Ka duba wa ‘yan uwa ne, amma suka kashe junansu. Na'am, duka yakin badar ne. ‘Yan uwa ne su utuba ɗin da su hamza, ‘yan uwa ne, to da yake fami don kuna fami kawai nan addini ne ake ba. Ba ruwanmu da wani fami ne nan addini, saboda ‘yan uwantaka ta musulunci ita ce avantu tana gaba da ta shiri. An gane ko? Shi ne ya ce fakana kama kala Allah azza wa jalla abin ya kasance kamar yadda Allah yake cewa a cikin Qur'ani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir da dai ba za ka taba samun mutane ba wasu mutane sun yi imani da Allah da ma'aikin shi da ranar tashi kiyama yuwaduna man hada Allah wa rasulu wa rasula su dinga soyayya da wanda suka yi menene suka tsallake iyakar Allah da manzon shi sai Allah ya ce ma mu walau kanu aba'ahu ko da uwayensu ne in suka tsallake iyaka Allah da wanzan shi babu su ba soyayya da su au abna'ahum ko ɗiyansu au ikhwanuhum ko kuma ƴan uwansu au ashiratuhum ko danginsu in dai sun yi imani da Allah ko mutane sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira to su da wanda ba musulmi ba babu soyayya to an turfara test shabab mi zan mu ce dangane da soyayya yan balance na'am Allah ne ya ce aya ce bata ɗaukan tawili da ɗai ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah ba da ranar tashi kiyama suna soyayyen da wanda suka tsallake iyakar Allah Allah ya ce wannan mutanen ko uwayensu ne ko ɗiyansu ne ko ‘yan uwansu ne ko danginsu ne ba su san su nan da muna gani Hamza da Ali da Ubaida kashe su masu kai kashe ‘yan uwan nasu suka yi saboda sun sa basu tare da Allah. To yanzu sababu ka duba ka gani don Allah yadda muka jarabci kanmu da san ‘yan balo wanda da yawa daga cikinsu mugayen arna ne ko? Aye, mashirikai arna duk yawancinsu, lafirfar da yawa daga cikinsu. Sannan ka ji daga cikin labarin da nake ji akwai wani wanda aka tambaya cikin yan bala ya ce shi ba abin da ya tsana a duniya kawo musulunci da musulmai haka ne ko bai kam ko amma wai ka samu muna san shi kai wanda ya tsane ka ya tsani musuluncin ka to almar'u ma amana ahabba yawmal qiyama kawai ka san cewa Allah annabi ya ce kowa za a tada shi da wanda yake so ranar tashin kiyama wai haka ji labarin a ce ana gaba ni musulmi kai musulmi wannan club din da nake si Forte ta ci club din ku mu zo mu dinga jayayya muna hada muna gaba tsakanin mu wallahi mu shirya mu zan mu ga ma Allah har kashe kai wai saboda balo kuma ba wai saboda kahurawa ba wani irin wasa ne muka bari shedan ya zo ya takalgala zuciyar mu aka haka yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah kai yau Allah subhanahu wataala kai tunani Allah ya tada ka akan wannan aqidar mi zaka ce ma Allah kai yau Allah ya tada mu ga mu za mu karkashin al'arshe inuwa Allah Allah nuna mana insha Allah tare da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a tada ka da su su bai kan in ba su musulunta ba bai kan din da ran shi ba yanke masa kauna in ba su musulunta ba suka mutu a haka an aka tada ka da su kai ka sha kana ganin ka sha shi kuma dama almar'u ma man ahabba yawmal qiyama wanda kake so da shi za a tada ka wallahi shabab samari yan uwanmu wallahi mu ji tsoron Allah mu nisanci wannan aqida ta hauka ta kallon balan nan mu zo muna wai hakkudin mu muke sanyawa muna banna dukiyar mu mu je mu kalli wasu kahurawan banza da wuhi amma yau da zaka ce misali da zaka ce dan Allah ka sai Qur'ani ka ba wani ɗalibi yayi karatu na rantsi da Allah ya so ba sai shi so nawa zan mu zo masallaci mu ga masallaci misali a ce wai masallaci wutan masallaci ta kare an rasa wanda zai sanya wutan masallaci tsakani da Allah amma mun iya mu hudda kudaden mu mu mu kalli balo to shi dai balil insana ala nafsihi basira balil insana ala nafsihi basira wallahi musammi zan mu ce ma Allah kuma ita mutuwan nan ba ta shira mana yau yau kana cikin soyayyar tawa ne za ka je ɗan balan ka je ka mutu ko kuma wannan bakin cikin na an cin club ɗin da kake siforte ya je ya sanya ma tension ta je ta hallaka ka kaga ka zama wanda ya kashe kanshi waye sa ka bakin ciki kan abin da abin da yake ma kai da aka ce kakka so shi kai adawa da shi ka zo kai paralyze ka ja maka mugu abu adar cewa har kai kaza ta yi har kai kaza yi zuciyar ka ta yi wannan ta buga wallahi samari mu ji tsoron Allah mu tsaya mu makan ma'alam na shari'a in ji ba haushi mu tsaya mu makan ma'alam na shari'a eh mu san me muke yi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ta kana ganin dainan su kashe su suka yi ɗan uwansu na jini kai kuma wai sai dai kai adawa da ɗan uwanka na musulunci akan wani ɗan iska akan wani mai yawo al'aurar shi a hili dama ai annabi ya ce alfahi za'aura cinyan mutum al'aurar shi ci yana yawo al'aurar shi a hili bejin kumya allah bejin kumya annabi bejin kumye jama'a alhaya uminal iman yana yawo ya yi awanni daga jiran wanzu ya yi ko'ina kai kuma shi ne masoyinka to mu dai allahumma fashad Allah ka shaida mu annabi Muhammad muke so sallallahu alaihi wasallam mu musulmi muke so Allah ka tada mu da su a ranar tashi kiyama Allah ka tada mu da annabi da sahabbai da musulmai gaba ɗaya ƴan uwanmu cikin kalkashin inuwa al'arshinka mu su muke so kuma Allah ta damu da su wallahi muna musu so na hakika Allah ne shaidan mu kuma Allah ƙara mana son shi sannan kuma muna son mu kasance cikin wanda ya so dan uwan shi dan Allah a tada su cikin karkashin inuwa al'arshi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zille mutum bakwai ne Allah yake sa su cikin inuwa al'arshi shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi a cikin annabi yake cewa wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ka samu wasu mazaje guda biyu sun so junan su dan Allah abinda ya hada su soyayya ce dan Allah ta hada su aikin Allah suke yi ijtama'a alaihi sun hada akan wannan aikin har rabuwar su har suka mutu akan wannan suka mutu Allah ta damu akan haka kuma Allah mana gafara zanuban mu lokaci yayi yau na so mu shiga shuhudul mala'ika sai dai lokaci bai ba lokaci ya take mana wato yanda lokacin da mala'iku suka shigo yaki kenan insha Allah an Allah ya kai mu za ta samu zan mu tashi shuhudul mala'ikati ghazwatul badr wa qital wal qital ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi zuwan mala'iku yakin badar kuma yanda mala'iku suka yi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi zaka ga yakin mala'iku kam fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya yahe mana ya share shi daga kirazanmu Allah ba mu ikon yin karatun da kula da addini da zuwa karatun kuma Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu Allah ƙara mu soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi al'akhira da tabi'an shi da sauran musulmi ‘yan uwanmu, Allah nesanta mu daga soyayya kafirawa da mushrikai da ‘yan banza. Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin. Rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin. Allahumma qad hawaij kullu man lahu haqqun wa lahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa hshurna ma'ahum ma'an النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته